إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار za mu ci gaba da karatu a darasinmu na bakwai cikin wannan littafi mai albarka mai suna misbahun rawi fi ilmi mustalahil hadith wallafar babban malami shaikhu al'ustaz abdullahi gwandu rahimahullah da yau muna ranar lahadi sha uku ga watan rabi'in thani ko tara ga watan rabi'in thani hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1446 wanda ya dace da sha uku ga watan goma miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara 2024 to mun kammala bayani dangane da abin da ya shafi wato nau'in hadisi guda biyu wanda mala ya fara da shi shi da almutawatir da kuma al'ahad da kuma abin da ke da alaƙa da su to zai shiga bayani akan abin da ya shafi bayani akan mustalahat na wato su malaman hadisi akan abin da yake da alaka da hadisin za mu tashi al-maqabul malam yake cewa huwa sahihu wal qawiyul jayyidu والصابت الصالح والمجود والحسن المشبه والمعروف محفوظه قبول ذي تع... محفوظه قبول ذي معروف سي الصحيح متصل الإسناد ما شذ ولا علل بالعدل بضبط كملا عن مثله الصحيح أي لذاته عن مثله الصحيح أي لذاته واشترط السماع في أصحه أو اللقاء والصحيح الوافي شروطه لا القطع إلا ما في صحيح مسلم مع البخاري لم ينتقد حقق في المختار وقولهم أصح ما في الباب لا يقضي بصحة أرادوا الأفضل ولا تقل ذا في حديث أو سند أصح إلا للصحابي أو بلد to malam ya ce almakabulu za a shiga bayani akan nau'ukan hadisai waɗanda suke karɓaɓɓu wanda malamai suka karɓa a matsayin cewa sun tabbata zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam to suna da sunaye daban-daban duba da yanayin ƙarfin kowanne isnadi gwargwadon ƙarfin isnadi gwargwadon wato sunan da malamai za su yi musu saboda hadisai ba martaba ɗaya suke ba aka ga wannan hadisinsa ya ɗara wannan wannan bai kai wannan ba kaga ba zai yi a haka a ce darajansu ɗaya ta fuskar ƙarfi ba amma ta fuskar aiki da kuma tabbato su zuwa ga annabi kuma babu bambanci to dukkaninsu sun shiga ƙarƙashin almakabul idan an ce almakabul shine abin da aka karba za ka iya hujja da shi za ka iya aiki da shi to sai ce huwa sahihu to nau'ukan hadisai karɓaɓɓu na farko da ake karɓa shine as-sahih duk sanda ka ji malaman hadisi suka ce wannan hadisi sahih ne a isnadin satu ya kubuta yau sai a koma babin matani kuma sai a kalla shi ma in can ya zama sahih shikenan wal qawiyu haka nau'i na biyu akwai hadisin da ake kira da alƙawiyu eh da ya ce as-sahihi a luga shine kishiyar marar lafiya kishiyar marar lafiya shi ake kira da asahi wanda ya kubuta daga wata cuta ko illa alkawiyu shi kuma kishiyar ba'if shi ne mai ƙarfi ƙarfa wanda yana kishiyantar rauni alijayidu idan an ce alijayidu shi kuma kishiyar arradi wato abin da baya da kyau shi ne arrade to kishiyansa shi ne sai a ce aljayyidu kyakkyawa kenan ko mai kyau wasabitu sai bangare na hudu shi ne hadisin da malamai ke kira da asabitu wato wanda ya tabbata kenan kaga kishiyarsa shi ne wanda bai tabbata ba sai na gaba as-salihu na biyar kenan wanda yake salihi shi ma akwai hadisin da ake kira salih ko as-salih wanda yake ya kyautatu a yi amfani da shi ko a yi hujja da shi sai na shidda wal mujawwadu sai wanda aka kyautata wato an kalli wasu abubuwa min al-kharij da wasu dalilai da wasu ƙara'in to sai a kyautatar da shi saɓanin shi aljayyid aljayyid shi tsara jayyidan lizatihi shi a karan kansa wato ya zama kyakkyawa ba sai an koma zuwa ga wasu ƙara'in ko wasu shawahid ko wasu al'itibarat sannan za a jawwada shi ba amma shi wannan yana yiwa kila hanyar tasa tana da illa to sai aka samu kuma wasu hanyoyi wanda suna da dama to in an ka haɗa su sai ya bayi zuwa da cewa hadisin ya zama mujawwad kenan wato malamai sun jawwada sun kyautatar da isnadinsa ta hanyar duba da wasu dalilai na waje wal hasan sai alhassan shi kuma kishiyar mummuna an ce alhassan shine mai kyau amma a luga kenan to amma a su bayani na malamai shine wanda bai yi da kai darajar wancan na farko ba a sahih shi ya kamata malam ya fara kawowa to amma saboda darura ta waƙe to dai ambaci a sahih sai ya gabatar da wasu kamin shi alhassan din amma a martaba wanda ke bi ma as-sahih shine al-hasan al-mushbihu sai hadisin da ake kira mushbihi eh yanci al-mushbihu shine mai kama da wani abu to za a yi bayanin dalilin da yasa aka kira shi da al-mushbihu sai wal ma'rufu sai hadisin da ake kira da al-ma'ruf eh to sai mahfuzuhu sai hadisi wanda ake kira mahfuzi wanda aka kiyaye an kiyaye shi wancan kuma almaruf wanda an malamai sun san shi sun tabbatar da shi to dukkanin waɗanga da abubuwa da aka ambata guda goma da malam ya kawo a nan sai ce ƙabulu zai karɓar dukkanin waɗannan da ka ji ya ambata ma'arufu abu ne sananne a wurin malamai Eh, ana ana hujja da su ma duk wanda baka ja ambata ba to ba a karɓarsa kamar yadda bayanansu su kuma za su zo a nasu ɓangaren su ma nau'i nau'i ne don zai ɗauki ɗaya bayan ɗaya ne maka sharhin kowanne su guda goma ɗin nan to sai fara da as-sahihu shine na farko da ya fara ambata a shehu abdullahi yake cewa ta'arifinsa a gun malamai na hadisi shine suna kawo ta'arif wanda yake ɗauke da sharuɗa shine muttasilul isnadi ma shazzawala ullila bil adli bi dabdin kamula a mislihi to muttasilul isnadi duk hadisin da yake isnadin shi ya sadu ai an riga ai bayanin isnadi a baya to duk hadisin da yake isnadinsa ya sadu ba a samu yankewa ba kowa ya karba daga malaminsa har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to shine sharadi na farko na zamuwar hadisi sahihi so saboda haka in ka samu isnadi wato ba muttasili ba kila tsakanin wani da wani ba su ma haɗu ba ko kuma bincike ya tabbatar da cewa bai ji daga wannan malamin ba kuma sai ya jingina masa magana to sai a ce an samu alayin ƙyaɓa saboda haka isnadi bai zama sadadde ba na fatar an gane ka gani kamar misali ɗan shekara talatin ko abin da bai kai talatin bai faɗi wata magana ya ce wane ya ce kuma alhali shi wane na yaro su tun kamin a haife shi to kaga dole ya bayani eh ko dai akwai wanda ya ji daga gare shi ko a kaset ɗinsa ya ji to kaga dole a yi bayani eh kamar yanzu ka ce a sheku abdullahi ya ce kaje ya ce to kaka ya zamani da shi to kaga sai a ce an samu alin kifa tsakaninka da shi a sheku abdullahi sharaɗi na biyu ma shazza sannan kuma hadisin nan bai zama shazu ba ya an ce a shuzuz illa ce wadda ka hada a karbi hadisi shine suna cewa mukhalafatu siqati as-siqat aw man huwa awsaqu minhu wannan rawi siƙa ne an gane ana karɓar riwayarsa sai yo riwaya amma riwayar tasa sai ta saba maga wani shi kuma ya fi shi zama siƙa e, ga wani abokinsa ne amma ya fi shi zama siƙa kila ɗalibai ne guda biyu duka suna zama a gaban malami su ɗau karatu to amma ɗayan ya fi zama siƙa sama ga ɗayan to sai shi wannan da aka ɗara sai ya yi riwaya daga malamin shi ma wancan da ya fi shi zama suka yi riwaya daga malamin nasu amma kuma sai shi wannan sai ya saba mata wancan don za a rinjayar da wannan ausaku sai a rauna da ta wancan ko kuma a'a yadda yake suka ga wani mun samu shi ma suka ne irinsa muka sake samun na biyu shi ma suka ne irinsa muka sake samun na uku sai su ma suka yi riwaya amma suka saba masa to sai mu rinjayar da su akan tashi wannan shi ake kira da shigo ana samun wannan to sharaɗin hadisi sai ya kubuta daga wannan wala ullila sannan kuma ya zama hadisin nan ba illanta shi da wata illa ƙadiha ba kamar alittirab alittirab shine a samu kwan gaba kwan baya kamar tifka da walwala kamar raurawa na a ce kaza a ce rawi ya, ce kaza sannan a sake samun kuma can wata hanya kuma ya sake wata riwaya kuma da take cin karo ko take roshe wannan ko a samu ta dalisi bai ji daga malami ba amma sai ya faɗi wani lafazi wanda ka nuna kamar ya ji daga gare shi kila ya amfani da lafazin an ana ana kenan sai ya ki sarraha cewa ya ji da kunninsa eh to shi ma at-tadlis shi ma nau'i ne na illa to dole sai hadisi ya kubata daga illa amma dai illa din malamai sun mata kaidi cewa ta zama illa qadiha illa wadda take tana suka a akan akan shi rawi eh shi yasa ash-shaykh muqbil ibn hadi al-wadi'i rahimahullah ya rubuta wani littafi ya tattara hadisai ya sabai suna ahadisun mu'alla zahiru hasiha hadisai ne waɗanda suke da suna da illa amma a zahiri kuma lahiya lau suke amma kuma akwai illa inda za ka kalli hadisin ka kalli komai lafiya lau to amma kuma suna da wata illa ita illa matsalar ta ko cikin malaman hadisi to ɗaiɗaiku ne Allah ya hore musu ilmul ilal a turmizi rahimahullah yana da littafi al'ilal wanda an ana haɗa shi da littafinsa jami'ar turmizi kuma ibn rajab alhambali ya yi masa sharhi an gane haka dara kuturi rahimahullah shi ma yana da littafi mai suna al'ilal shi ma yana daga cikin waɗanda Allah ya hore ma wannan babin saboda abu ne wanda yake a ɓoye to duk abin da yake a ɓoye ba kasafai kowa ke gano shi ba shi yasa sai ka samu hadisi ga shi nan malamai sun me sun inganta amma sai wani ya zo daga baya Allah ya haska masa sai ya gano ashe akwai illa cikin hadisin kama hadisin motsa yatsa a tahiya kaga da yawa daga cikin malamai sun mi sun sahaha shi wanda shi a shekul albani yana ciki amma kuma akwai illa da malamai suka gano cewa akwai illa a cikinsa wanda ya an ce illa ta kunshi hatta duk waɗancan abubuwa da aka ambata a baya alinkefa da ashiru to sai aka gano akwai wani rawi da ake kira za'ida ibn kudama an gani siƙadi amma sai ya khalafa ma wasu siƙat wanda akalla za su kai guda bakwai sai ya kaɗaitu da ba da labarin cewa ana yatsa hannu a sallah su kuma waɗancan ba su roito wannan ba kashe sa sai malamai suka ce ba za a aiki da abin nan ba kawai dai abin da suka roito shi ne ishara da yatsa amma motsawan an gani to shi shi kaɗai ya shiruzi da wannan abu to da yawa wasu su gano wannan matsala ba a haka sai suka yi hukunci cewa idan an zo tafiya ana motsa yatsa wanda shi a shekul albani rahimahullah ya inganta hadisi ko da a littafinsa a sifatu salatin nabi da kuma asalin littafin aslu sifatu salatin nabi ita ya fara yi sannan daga baya sai zo yi wannan da ya shahara wanda kamar mulakhas ne samari ne na wancan asalin wanda shi babba ne ya kai mujalladi biyu manya to ana samun irin wannan to to shi yasa karka ji ɗaya an ce wai hadisi ya inganta shi kenan sai ka ce ai za ka je ka yi aiki a sai ka koma wajen malamai za a ƙara lalaba maka shin hadisin nan babu wata illa eh tunda ita illa ba kowa ke gano ta ba kamar rashin lafiya ne wani ya je wajen likita ka za a auna shi ya ce lafiyar salo amma sai ya ƙara ba gaba wajen wani likita sai ya ce shi ya gano ni shi Allah ya haska bai to haka abubuwa suke to a sheikh shi mukubil kuka samu wannan littafi da ya kawo misalai ire-iren wayannan hadisai ya kawo su wanda a zahiri lahiya lau suke amma kuma suna da illa za ka samu malamai magabata ma sun yi bayani akan illolinsu gaba shi a addara kotoni rahimahullah to shi yasa abin da yake daidai ba a motsa yatsa a sallah saboda hadisi lam yasbut bai tabbata ba to kagari to shi yasa in za ka yi karatu kai ka tsaya ka yi karatu in ba za ka yi karatu kuma karatun da gaske fa ba wai karatu sadahiyan ba in ba haka ba kana akwai matsala za a dora ka kan keken bera in dai da takalidi za ka bauta ma Allah kana da matsala to ka gani shi yasa dole ka yi karatu ka yi ta hakiki kuma komai ka bi diddiginsa a gano cewa abin ya tabbata ko bai tabbata ba ka gani suna nan da yawa kamar hadisin al'ajinu da za ka ga duk malamai suna kawo illolinsa da dunkula hannu in za a tashi daga sallah da za ka ga malamai na kawo wannan shi ma za ka samu kamar shi a sheikh makobil ya raunana hadisin ya raunana shi haka bakar abu zaid rahimahullah amma shi a shekul albani kuma ya inganta hadisi amma in ka yi dirasan dalilan kowa da abin da ya ambata da abin da waɗancan ya ambata sai ka ga rawar hadisin ba wata hanya da Allah fi alau ko wacce hanya na da matsala kuma shi dama a shekul albani ya tafi cewa in an tattara riwayoyin to hadisin zai iya zama wa karɓaɓɓe an gane ko? yawa duk da shi ya fi dama-dama sama ga wancan na motsa yatsa ɗin shi illarsa ba ba wani mai illa ba ce sosai ɗin nan shi yasa in mutum ya dunkule ba komai amma dai ka sani akwai illa akwai illa a hadisin in ka dunkule shi ke abu ka dunkule ba shi ke to shi ma abin da ya fi wani lokacin ka dunkule wani lokacin ka ka shimfiɗa tafin hannu sai ka dogara gare su ka tashi kamar yadda sauran ruwayoyi suka tabbatar ba kullum za ka yi sallah ka dunkule hannu ba Allah ya samu dace to shine yace bil adli haka kuma wato ya zamo wato hadisin yana ɗauki da adile bil adala ai bil udud ya zamo dukkan su ruwatu ɗin suna da sifa ta adalci an gane babu wanda a cikinsu misali yake fasiki babu fasiki a cikinsu wal'adulu man yajtani bul kaba'ira wa yattaqi fil galibi sagaira shi adali shi ne wanda yake nisantan manya-manyan laifuffuka bai aikata kabira adali bai kabira so da aka adali bai karya duk ya faɗi magana aka je aka yi bincike za a gano haka ta na fatar an gani ko da so ɗaya baya karya da gangan wai ya san abin nan ba haka yake bai ƙirƙiro ya faɗa bai ba sha ba bai sai dai ya faɗi wani abu a zatunsa kila yana tsammanin haka yake abinci ka kuma ba haka ba ne wannan kuma daban ba a kiransa ƙarya a'a ya san cewa abin nan bai faru ba sai ya zauna ɗaya shirya labari irin abin da wasu masu wa'azi ke yi su zauna su yi ta ƙirƙiro labarurruka don su birge masu saurari ta irin wayannan haramun ne a saurari wa'azinsu saboda fasikai ne ba alilai ba ne duk malamin da zai iya ƙirƙiro labari na ƙarya bai faru ba ai a jiha kaza ai a gari kaza ai wani ya kira ni a waya ai wani ya turo min test ai wani kuma ƙarya yake shi kawai yana yin haka ne kawai don ɗaya ya ba ku dariya ko ya sa muku nishaɗi ko a ce a ya iya wa'azi irin nan fasikai ne ba a sauraron wa'azinsu da ka je irin wannan kawai ka ka rufe ka je ka nemi malamai na Allah amma yanzu kaga eh su abin koma su abin koma eh saboda haka malami in shekara dari yayi yana karantarwa yana faɗan abin da yake daidai sai aka kan mai rana guda ya yi ƙarya da gangan to duk karantarwa nan tashi taro shi duka duk abin da ka karɓa a wurinsa to ka zube shi tunda fasiki ne ko da ya tuba sai dai bayan tuba shi abin da ya faɗa na gaskiya ka karba amma tubarsa ba ta gyara kuma wancan abu wal mujawwadu eh to ina ne muke bidob ɗin kamula kuma kowane rawi ya zamo ya siffantu da kiyayewa kamula wadda take cikakkiya an gane? sau da haka sharaɗi ne na kowane rawi a isnadi a same shi yana da dabbi abinda ake kira da adopt shine kiyaye abu yadda yake to malamai suna kasa shi gida biyu suna cewa akwai dabtu sadri wanda shine al'asali shine haddacewa da zuciya ya zan abin da ya haddace baya kuskure in ya zo bayar da shi wannan sharaɗi ne ba in kuma a'a daga littafi yake karantuwa to ya zamo yana da babbil kitab yana rubutawa daidai kuma in zai bayar da abin nan da ya rubuta a littafi kuma yana bayar da shi ba tare da ƙari ko rage ko tarifi ba an gane wannan? to wannan kenan amma in ya zama yana da ɗan rauni-rauni a haddasa zai iya kiyayewa amma in ya zo bayarwa sai kaga yana ta a tau to wannan hadisi ba a kira ne sahihi kila sai dai a kai shi daraja ta biyu ko a kira shi a hasan da makamantansu shi ake kira mai sassauci a wajen kiyayewa to shine shi yasa ya ƙayyade shi da kamula saboda ya fitar da kiyayewa wadda take tana da naƙasu. An mislihi, an gane? Kuma ya ruwaito daga adili irinsa, daga dobit irinsa, har zuwa ƙarshen isnadi. Ba wai ana maganar mutum ɗaya ba ne, a dukkanin rijalu, kila isnadi in mun samu mazaje hudu, to dukkaninsu kowannensu wajibi ne ya zama da wannan sifa wajibi ne in ɗaya aka samu ya zaɓa to shi kenan su sauran duk ba su da amfani sai dai a karɓi wata hanya ta daban amma ba wannan hanya to kaga abin aiki ne eh aiki ne na malamai aiki ne na malamai so yana daga cikin rashin hankali ka ɗau ilimi ai abu ne wanda yake ba komai ba ka ɗauke shi a yi wasa to a sahihu aili zatihi duk hadisin da ya cika waɗannan sharuɗa da ya ambata shi ake kira sahihi da kansa da mataninsa shi bai buƙatar wai a samu wani shahid ko wata karina wadda za ta karfafe shi a shi a karan kansa sahihi sahihi ne واشترط السماع في أصحه to shi wannan sahihin da ka ji ana magana akwai abin da kuma malamai ke kira da asahhu sahihi ma'ana ko cikin sahihin eh to hanya kaza ita ce tafi zama ingantacciya eh ala af'al tafdili kenan so da haka wannan sahihi ne amma ga wani asahu minhu to shi asahu sahihi an sanya mai sharaɗi guda ɗaya shi ne samau dole sai ya zama kowa ya ji daga wani na fatar an gane kowa sai ya sarraha cewa ya jiya malaminsa ya faɗa shi ma wancan ya faɗa shi ma wancan ya faɗa wannan ya daga cikin sharaɗin al'imamul bukhari fi sahihihi na fatar an gane sharaɗin da ya sa to shine zai kawo hadisin da kowa ya ji daga wani ba wai mujarradin kawai ka yi zamani da wani ba a'a shin da ka yi zamani da shi kun haɗu sannan da kuka haɗu ka karɓa daga gare shi don zai iya yiwa zamani ɗaya kun kai amma baka taɓa karatu wurinsa ba baka ji komai a wurinsa ba zai iya yiwa ma kun haɗu amma ba abin da ka karɓa daga wajensa ko ba a samu wataƙila malamin garin ku yake wataƙila ma unguwarku guda amma baka taɓa karɓar komai a wurinsa ba har ya bar duniya ko kai ka bar duniya to saboda wannan ihtimalin shi al-Imam al-Bukhari sai ya sa sharaɗin hadisan da zai kawo a littafinsa to dole sai an samu wannan na fatar an gane to in hadisi bai da wannan sifa ɗin ko da sahihi ne ba a kira ne a sahu a sahu sahihi awil liqa'u ko kuma sharaɗin haɗuwa eh kamar shi kuma al'imamun muslim za mu ga cewa shi kuma sharaɗin da ya sa kenan in dai tarihi ya tabbatar da cewa wane sun haɗu da wane to shi kenan eh ko da bai sarraha ƙarara cewa ya ji daga wane ɗin ba to shi kenan hadisin ya zamo a sahih eh to kaga wancan sharaɗi na al'imamul bukhari ya fi ƙarfi yana daga cikin dalilan da kamar yadda za mu karanta nan gaba dalilan da malamai suka tabbatar na cewa sahihul bukhari ya fi sahihu muslim eh wannan yana daga ciki saboda tun wurin sharaɗin nasu to sharaɗin al'imamul bukhari ya fi kwaliti don shi haɗuwa zai iya yiwa an haɗu amma ba a karɓa ba wasahihul wafi to hadisin da alwafi ya cika shuruɗahu waɗancan sharuɗa da mun ka ambata a baya an gane to lalƙata ba wai ana nufin yanke haka lafazin ya zo harfan bi harfin daga annabi ba zai iya yiwa a ɗan samu tasarrufat daga cikin maruwaita kila wani ya dan abin da ya karanta lafazi kaza ya ji amma ya manta lafazin to sai ya nemi wani lafazi wanda ya kama da wannan da ya manta sai ya faɗa akwai hadisan da haka na fatar an gani ana iya samun wannan to shi yasa malamai suka ce dan an ce hadisi sahihi ne ba wai kada'an lafazin harfan bi harfin haka ya fito daga bakin annabi ba a'a yana iya yiwuwa an samu canji na maruwaita da yana da wahala abin da ya fi komi wahala abin da ka ji ka bayar da shi yadda ka ji shi wannan yana da matukar wahala ba kowa Allah ya hore ma wannan ba to sai malamai suka yi istisna'i suka ce illa ma fi sahihi musulmi banda abin da ya zo cikin sayi musulun banda hadisan da suka zo cikin sayi musulun bisa sharaɗinsa alimamu musulun ya rubuta littafinsa kusan ya kasa shi kashi uku akwai abin da ake kira da al'usul hadisai waɗanda yake fara kawowa da isnadi da komai bisa sharaɗin da ya sa wanda ya yi bayani a muƙaddima tasa na fatar an gane sannan ya biyo baya da abin da ya shafi su a shawahid sai ya samu wasu hanyoyi waɗanda ba su kai waɗancan na al'usul ba amma kuma suna ƙarfafar na al'usul sai ya kawo su haka akwai abin da ya shafi almutaba'at su ma da zai kawo hadisi kaza da muka samu daga ɗalibi ne to ga wani abokin shi shi ma ya masa mutaba'a wajen ruwaitar wannan magana amma kaga ba lalle ba ne su zamo a mustawa ɗaya ta iya shi da ya yi masa mutaba'a ya zan bai kai wannan ƙarfi ba da fatar an gane to su hadisan da suka zo abin da ya shafi shawahid da almutaba'at za ka ga ana iya samun ma masu rauni a kansu kuma a cikin sayi musulun to in ka ji an ce hadisan da ke cikin sayi musulun tabbatattu ne ana magana waɗanda ya kawo a al'usul na fatar an gane shi malamai ke magana ai akwai wasu hadisai da dama a cikin sai muslim za ka ga malamai sun yi magana a kan rauninsu amma ba sa cikin al'usulul incan an gane? to sau da hakan nan da ya ce illa ma fi sahihi muslim yana nufin hadisan da al'imam muslim ya kawo bisa sharaɗinsa ma'al bukhari tare da kuma hadisan da al'imamul bukhari shi ma ya kawo a littafinsa na fatar an gane shi ma al'imamul bukhari yana da nashi manhaji da tsari da ya rubuta littafinsa na fatar an gane a cikin hadisan sahihul bukhari za ka ga wasu hadisai da isnadi yake kawo su wasu kuma za ka ga yana cire isnadi su ake kira da al-mu'allaqat za mu yi magana a kansu haka kawai zai kawo su daga sahabi sai zuwa annabi sai ya shafe isnadi an gane to don hadisin da ka gani fi sahih bukhari ba isnadi to bai cikin sahih bukhari bai cikin manhajinsa bai cikin tsarinsa ba shi ake magana ba shi wannan ana iya samun ma magana a kansa akan tabbatuwarsa to in ka je yan bid'a na cewa ai cikin bukhari ma akwai hadisi mai malamai sun yi magana a kansa wannan babi ne da makamantansu ko waɗanda ya kawo ma'allakat ko waɗanda ya kawo a babin al'itibar wal istishhad an gane su ne to yana da kyau a kiyaye wannan shi yasa za ka ga malamai muhaƙiƙai in suka ɗauko hadisi a cikin sahihul bukhari ko a sahih muslim to in bai cikin usul ɗin sai kaga suna ƙaidi sai kaga sun ce a kharajahul bukhari mu'allaka ba sa shiru ko kuma a kharajahu muslim fil istishhad ko fil mutaba'at to iga ga sun yi wannan ishara akwai dalili don a nuna maka bai cika sharuɗan da su malaman suka sa ba shi yasa shi al'imam bukhari in ya zo baya kawo isnadi saboda sharaɗin da ya sa mai yiwa kila na a sama kila a wannan isnadi kawai haɗuwa an ka samu to shine in ya zo sai ya share hadis isnadin sai ya kawo matani to ana samun wannan sai ce to su ma hadisan da lamyun taƙat huƙiƙa fil muhtari lamyun taƙat su ma ɗin hadisan da suka zo a fi sayil bukhari wa muslim ana magana waɗanda ba a yi naƙadinsu ba ba a yi magana a kansu ba akwai addara ƙuɗuri rahimahullah da ya zo ya yi magana a kan wasu hadisai fi sayil bukhari wa, wa muslim an gane to ban da su su ma in ka gansu to ba sa isharan cewa kada an haka lafazin ya zo daga annabi kina hadisan da suka zo fi sayil bukhari wa muslim kuma kai tsaye za ka iya rantsuwa haka lafazin ya zo daga annabi to shine sai sun cika waɗannan sharuɗa da aka ambata na farko su zamo akan sharaɗin shi al'imamul bukhari sannan na biyu kuma ba sa cikin hadisan da malamai suka yi magana a kansu da sahihul bukhari da sahihul muslim akwai hadisai kusan 210 da su malamai suka ce wannan hadisan akwai 'yan matsaloli an gane kila ko wahami da makamantansu ko kuma a'a to ai sharaɗin da al'imamul bukhari ya sa wannan hanyar da ya kawo to ai ga wata hanya wadda ta fi wannan bai kawo ta ba to irin wannan taɓawa ce wanda ibnu hajar lokacin da ya zo sharhi ga sahihul bukhari ya yi muƙaddima wadda an buga ta mai suna hudar sari to a ciki duka waɗannan hadisan ya ba da amsa a kansu wanda shi addara kutuni shine ya yi magana a kansu a littafi yana da risala al'ilzamatu wa tatabbo ko kuma a tatabbo risala ce karama ta shi addara kutuni da ya tattauna to hadisi kaza a bukhari akwai illa kaza hadisi kaza a musulun akwai illa kaza akwai kaza akwai kaza to shi yasa shi alhafiz ibn hajar da ya zo sai ya dinga ba shi amsa to ai kaza saboda dalili kaza al'imam bukhari ya kawo shi a wuri kaza ya yi kaza a wuri kaza ya yi kaza a wuri kaza ya yi kaza an gane? to ƙarshe dai za mu ga kuma waɗanda aka yi magana a kansu cikin fisayi musulun sun fi yawa don shi duka waɗanda shi malamai ke tattarawa fisayi bukhari za mu ga ba su wuce hadisi 80 ba waɗanda an kai yan waccan magana ɗin duka hadisai ne tamanin kuma su ma da an ba da amsa tuni a kansu an gane amma ragowar ɗari da wani abu duka a cikin sayin musulun ne wani a cikin dalili na biyu da malamai suka ƙaddamar da sayin bukhari a kan musulun na fatar an gane saboda littafin da magana ta fi yawa a kansa kaga ba zai kai kimar wanda maganar da aka yi a kansa ba ta kai shi ba an fahimci wannan yauwa to hikima ka maka wannan bayanin idan mutum ya yi rantsuwa ya ce wannan hadisi da ya zo a bukhari in ba haka annabi ya faɗe shi ba matarsa ta sauku to sai a duba an gane sai a duba idan ya zan yana cikin sharaɗin bukhari ko muslim sannan bai cikin wanda malamai suka yi magana a kansa cikin tamanin ɗin nan mata ce ba ta sako ba amma sai muka duba hadisin bai cikin sharaɗin bukhari ko kuma ya shigo cikin zirin waɗanda malamai suka tattauna a kansa to matarsa ta sako an gane yawwa ba wai ana maganar bai tabbata ba ba wannan ake magana ba ana maganar shin lafazin nan kwabo da kwabo haka annabi ya faɗe shi misali za ka iya min fatawa in baka amsa ka je kana bayani ba lalle ba ne yadda na yi bayani kwabo da kwabo haka za ka faɗa amma kuma duk da haka za ka ce na ci to kallon ma'anar abin da na faɗa in dai baka yi min ƙari ba ko baka yi min ragi ba don in ka rage wani abu ko ka ƙara to karka ce na faɗa ba a cewa haka mutum ya faɗa ko kuma najiwa ne ya faɗa dole sai an kawo abin da ya faɗa ko kuma mazmunin abin da ya faɗa ba lafazin ya faɗa ba amma kuma abin da na faɗa na lafazin kuma ya kewaye ma'anar abin da shi ya faɗa to anan kana iya jingina masa ka ce ya faɗa amma in kan rage ko ka canza ko ka yi ƙari to karka ce ya faɗa in ka faɗa haka ka yi ƙarya haka malamai ke aiki to shi ne mala ya ce huƙiƙa wannan shi ne abin da aka tabbatar da shi a gun malamai fil muhtari cikin zance wanda yake abin zaɓi shi ne bayani na ta hakiki na ilimi dangane da ita wannan mas'ala ɗin to ina ganin lokaci ya yi bayanan sun ɗiban mana lokaci kuma ba mu fara da wuri ba to nan ya kamata mu tsaya in mun dawo sai mu tashi mas'ala ta gaba kuma shine wani zubin cikin littattafai zaka ji malamai na cewa hazal hadisu asahhu ma fil babi eh to me suke nufi da wannan magana to shi ma za a yi bayani eh subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh